بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babu ma babu ma ya katul muhrim min dawabi babin abin da aka yi izini ga wanda ya harama da hajji ko umra abin da aka yi masa izini ya kashe daga dabbobi asali wanda ya harama da hajji ko umra ba daidai ba ne ya taɓa wani mai rai ba daidai ba ne ya kashe wata dabba ko da kwarkwata musallan ko kuɗin ah, cizo ba daidai ba ne a ce ya taɓa to amma akwai wasu dabbobin ko wasu masu ran wanda saboda tsananin ah, cutarsu ko su ga ɗan adam aka yi masa izini yanda Allah ke faɗa a Qur'ani gaira muhillis saidi wa antum hurum ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulus saida wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'u misli ma qatala minan na'ami to da sana abdullahi ibn yusufa barana alaikum an nafi'in an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma nan anna ya- rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala wato ya kawo isnadi silsilatu zahabi silsilatu zahabi ma an maliki an nafi'in an al-imam an-nasiki ya zauna hadisi wato ya zo da silsilatu zahabi ruwa imam malik ce daga nafi'u daga abdullahi ibn umara shi ko buhari ya karba wajen ɗaya daga cikin almajiran imam malik shine abdullahi ibn yusuf at-tunisi a ya cewa manzala sallallahu alaihi wasallam kala ya ce khamsu min dawabi wasu dabbobi guda biyar laysa alal muhrimi fi qatlihin junahu ba wani laifi akan wanda ya harama da hajji ko umra don ya kashe su don ya kashe su ba za a ce ya yi laifi ba
وعن عبد الله بن دينار عن Mm.
عبد الله بن عمر بن عمر ان Mm.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول لا جاب لا ابن عمر.
إحدى نسوة النبي صلى الله yana عليه وسلم faɗa cewa ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗa min عن النبي صلى الله عليه وسلم wato an ce ‘yar uwarsa ce hafsatu مم.
yanda nan gaba za a bayyana a ruwayar salim wadda za ta zo نعم.
kuma ko ma wace ce مم.
cewa ba a santa ba wannan bai rage matsayin hadisin ba tunda sahabiya ce Na'am.
shi ko sahabi cewa ba a san shi ba a hadisi bai cuci hadisi ba Mm.
tunda dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗayan su adalai ne نعم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce يقتل المجرم wanda ya cikin yake cikin haraba da hajji yana da dama ya kashe Mm.
a waɗannan dabbobi guda biyar حدثنا أسبق قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال مم.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Abdullahi bin Umar Allah ya kare da a gare su yace قالت حفصة yar uwa ta Hafsatu ta faɗa min قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce خمس من الدواب a guda- dabbobi guda biyar لا حرج على من قتلهن ba laifi akan wanda ya kashe su الغراب wato dabbobin nan su ne hankaka والهدئة sai shirwa والفأرة sai ɗera والأقرب sai kunama والكلب الأقور sai kuma kare mai cizo to wayannan guda biyar ɗin ana iya kashe su ko da ana cikin harama da hajji ko ana cikin harama da umra malamai suka ce ambatansu ba mafumi ga ambatan nasu ta wani wajen saboda me saboda za a duba cutar wadda suke ne Mm.
duk wata dabba wadda za ta cutar kamar cutarwar ɗaya daga cikinsu ko fiye da ɗaya daga cikinsu ma to ai a iya kashe ta kenan نعم No.
ya za suka ce wannan faɗakarwa ne akan ai kiyasi ai kiyasi a kai shi yasa kamar irin nan ba guri bane da za a ce za a yi aiki da mafumi tunda in an ce kunama ma a iya kashe ta to ai kana ma miciji Mm.
kunama ba kasafai za a ce ta yi harbi an mutu ba amma miciji shi wannan abu ne da yawa za a ce ya yi sara an mutu to tunda an yi izini a cikin kashe kunama ai kana ma a ce an yi izini a cikin kashe miciji No.
to kuma حدثنا- tunda an yi izini a cikin kashe kare mai cizo to balantana masalan kura Mm.
kura mene ya harama da haji ko umra kura ta tare shi a jeji Mm.
Ah, ko tana neman ta tare shi a ce ba ya kashe ta ba Mm.
sai dai ya kashe kare ai kana ma a ce ya kashe kura tunda banna kura ai la'alla har ta bi ta kare نعم to
حدثنا يا ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خمس من الدواب dabbobi guda biyar كلهن فاسق dukkaninsu kangararru ne يقتلهن في الحرم وال... نعم يقتلن- يقتلهن في الحرم ana da damar a kashe su ko a- ko da a cikin harami ne ya katuluhunna wato an shafe fa'ilin saboda sani ya katuluhunna mar'u fil Na'am.
harami نعم a wannan ruwaya da ta fi shura kenan Mhm.
amma ruwayar abu zarrin da abul wakati yi kutalina abu zarrin da abul wakati a ruwayar su ta buhari su yi kutalina Mm.
shi yasa wanda ya gani sassa yi kutalina ta dace da ruwayar abu zarrin da abul wakati wata rana insha Allah ta'ala za mu yi zaman da za a fayyace marwaitan nan na buhari نعم yawwa za a fayyace su da ruwa- ruwatul usulu da ruwatul furu نعم a barwaita na asali don su da yawa sai a ce abul wakati ko abu zarrin ko a ce yuni ni ko a a faɗi eh, wato sauran marwaita ne irin su, eh, to amma ba a san su ba ba a san matsayinsu a ruwayar buharin ba shi yasa wata ran za a sami zaman da zai zamo gaba ɗaya akan wannan za a zauna ko babbar masaniya wanda ita ba tana cikin wanda suka ruwaito buhari karimatu karimatul marwaziya Aha, sai da yawa sai ta zama a ji an faɗe ta amma ba a san matsayinta a ruwaya buharin ba daga wata karɓo ko an faɗi nusa yuniniya ba san wace ce nusa yuniniya ta buhari ba to
الغراب hankaka والهداة da sh- ah, da shurwa والأقرب da kunama والفأرة da ɓera والكلب العقور da kare mai cizo
حدثنا عمر بن عبس بن قياس حدثنا أبي حدثنا أمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce بينما نحن مع النبي صلى الله عبد- عبد الله عليه بن وسلم مسعود.
في غار Abdullahi Mas'udin Allah ya ƙara dagare shi ya ce wata muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani kogo بمنى Amina wato daren Arfa yanda Isma'ili ya ruwaito ta hanyar Ibn Numairin daga Hasib ibn Giyasin مم. إذ نزل عليه والمرسلات sai surar wal mursalati ta sauka a gare shi وإنه لا يتلوها alhali yana cikin karanta ta وإني لأتلقاها من فيه ina karɓar wannan sura daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Abdullahi ibn Mas'udin وإن فاه لرقب بها alhali bakinsa yana ɗanye da ita wato sabon faɗatta bayawunsa ma bai riga ya gama bushewa ba إذ وسبت علينا حيته sai wata macijiya ta yi tsallo ta faɗo mana فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce ga اقتلوها wanda suke tare da shi na daga sabai kuyi maza ku kashe ta muka فابتدرناها yi gaggawa a kanta فذهبت sai ta tafi ta ɓata muka rasa ina ta قال النبي صلى الله عليه sai manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce وقي شركم kama wuqitum sharraha an kare ta daga sharrinku ba ku samu dama kun kashe ta ba yanda kuma an kare ku daga sharrinta bata saru wani a cikin ku ba
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن wato شهاب wannan a cikin maganar akwai muƙabala saboda su sahabbai abinda za su yi mata ai ba sharri bane tunda ka kashe wanda zai cuce ka ai ba a ce ka yi sharri ba to amma an yi abin da malaman balaga suke kira muƙabala ne a muƙabilin wuƙitun sharraha tunda ita abin da za ta yi ai sharri ne Ahan, ka sari mai rai ya mutu ai kai ka yi masa sharri amma ita kisan da za a yi mata ai ba sharri ba ne don macuciya ce don macuciya ce to shi yasa akwai muƙabala a ciki نعم to حدثنا اسماعيل ita mukabala a wani bangare za mu ɗauka a za mu ɗauke ta wato a majazi ne ko ko haƙiƙa wasu da yawa daga malaman balaga sun fi kiranta mushakala مهم.
Shehu Abdullahi Dan Fodo yana faɗa a cikin Miftahu tafsiri bainahumal a'lamu wal mushakala wa kullu lafzin qabla an tasta'mila. Cewa tsakanin hakika da majazi akwai alami. Alami ba a ce hakika bane ba a ce majazi ba suna alami. hakanan kuma mushakala ita ma ba hakika ba ce ba majazi ba hakanan duk wani lafazi kafin ka sa shi a jumla yanzu ka ɗauki m- a kalmar ƙama ko ka ɗau kalmar amiru kawai ka faɗi al'amir ko ƙama ba a ce majazi ba ne ba a ce hakika ba sai ka sa a jumla sannan za a gane zama wasu hakika ko zama wasu majazi yanzu ka ce ja al'amir alhali ba sarkin ne da kansa ya zo ba waziri ya turo a sunansa kaga sannan ka yi amfani da al'amir ne a matsayin majazi amma ka ce ja al'amiru nafsu hutu asan na yan san ma amir ka yi amfani da shi ne a hakikarsa ko to a, akwai dai maganganu da yawa na malamai a wannan wajen to
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم mata annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lil wazaki da zaka cewa kangararriyar dabba ce, dabba ce mai ɓanna, ولم أسمعه أمر بقتله amma Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce, "Am- Ni ban ji manzon Allah ya ce a kashe tsaka ba,
قال أبو عبد الله a bu aka ce, tunda manzon Allah ya ce kangararriyar dabba ce, dabba ce mai ɓanna, aiko haka zai sabauta a ce an halatta kashe shi.
نعم ita Aisha ta ce iyaka abinda ta ji manzon Allah ya faɗa game da tsaka kenan cewa dai dabba ce mai ɓanna amma bata ji ya ce a kashe ba to amma wasu ai sun ji haka akwai hadisin da Buhari da Muslim suka ruwaito hakanan Nasa'i ya ruwaito hadisin hakanan Ibn Majah Allah ya ƙara da gare su daga Ummu Shariki cewa ta nemi izinin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin kashe tsaka manzo Allah ya ce ta je ta kashe daidai ne haka nan ba Buhari da Muslim sun ruwaito hadisi cewa manzo Allah ya umarni da kashe tsaka ya kira tsaka dabba mabannaciya kuma Muslim ya ruwaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kada da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kashe tsaka farkon duka to za a bashi lada kaza da kaza نعم wanda ya kashe ta ko a duka na biyu duka na farko bai kashe ta ba sai a na biyu to za a bashi kaza da kaza lada bai kai na farko ba Ehin, kuma dabarani ya ruwaito hadisi daga hadisi abdanu abbasin daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzala ya ce ku kashe tsaka ko a cikin ka'aba ne tsaka ko cikin ka'aba kuka gani ko kashe amma wannan hadisin na dabarani a isnadin akwai umar ibn qais al-maki نعم yana da wato rauni eh, yana da rauni to
قال أبو عبد الله mm, buhari ya ce إنما أردنا بهذا أن من من الحرمين abinda muka yi nufi da wannan hadisin nan na abdullahi mas'udin da muka kawo don mu nuna cewa mina tana cikin ƙasa harami
وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا amma kuma gashi tana cikin haramin ba su ga laifi ba da kashe micijiya manzo Allah ya ce musu kashe micijiya suka yi gaggawa kanta sai Allah ya sa ta bace musu ta sulale ta bace musu a ashe kenan wancan hadisin ba ai aiki da makominsa ba نعم Buhari gwanintarsa a wajen fiqhu مم.
ta bayyana a irin yadda ya ajiye hadisansa da irin yadda ya ajiye babobin hadisin مم.
kama a nan ya kawo wata magana ce wanda ta yiwu ba kowa zai kai ga gan- dubo dalilin da ya sa ya kawo hadisin nan na Abdullahi Masudin a wannan waje ba to sai ya fito da abun fili مم.
cewa a Amina fa Abdullahi Masudin ya ce suke a wani kogo Amina amma manzo Allah ya ce su kashe micijiyar ashe kenan makomin adadi na hadisin da ya gabata ba abin aiki da shi bane نعم yau ba sai lalle guda biyar din nan bane suke kangararru No.
duk wata dabba da aka ta- ga tana banna kamar banna ɗaya daga cikin guda biyar ɗin nan ko fi ma a kashe ta Mm.
ko da a cikin harami ne kuma ko da ana cikin harama da hajji ko umra نعم to
باب wannan باب babi ne?
شجر الحرمين ba daidai bane a yanke bishiyar harami وقال ابن عباس رضي الله عنهما Abdullahi Abbasin ya ce wato wannan hadisi da nan Buhari ya kawo mu'allaki wanda yake makufi ya kawo shi mu'allaki a nan to nan gaba zai kawo shi muttasili نعم عن النبي صلى الله عليه daga annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama لا يرد شوكه ba daidai bane a yanke kayar harami
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البؤوس إلى مكة Abu Shuraih al-Adawi, Mm.
sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wato wanda cewa Adawi din nan ya dan rikitar da malaman tarihi.
نعم Cewa domin shi ba daga Banu Adi kabila babba daga kabilun Larabawa. Ba kuma a cikin wato ko adiyu ɗin Qurayshawa ko ta Muraru. Duk ba a cikinsu, amma gashi ana cewa Adawi. wasu ka ce abin da ya sa abutaye da ba- ba- banu adiyin din ne shi ya sa ake kiransa adawi a shi dai an san daga banu huza'ata yake wasu ka ce a a cikin banu huza'ata din ma akwai wani gida da ake ce da su banu adiyi to shi abin danganawa ne ga wannan gidan shi ya sa aka ce adawi shi dai sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu shuraihil adawi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Shuraihin annahu qala li Amr ibn Sa'id مم.
ya ce da Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayyata مم.
wanda aka fi sani da Ashdaq مم.
mai cika baki طيب.
shi Amr ibn Sa'id abin da yasa ake ce masa Ashdaqu wata ran ya hau minbari مم.
ya ta faɗar miyagun maganganu ga Sayyidina Ali shi kenan yana sakkowa مم.
sai nan ɗin sai shanye gaba ɗaya طيب.
Eh, shi amru ibn sa'idin yazid ibn muawiya ne ya naɗa shi gwamnan madina Eh, ya naɗa shi gwamnan madina wato a she- eh, wato a shekara ta 60 aka naɗa shi ya zama gwamnan madina to shi shuraihu eh, wato abu shuraihu al'adawi yake cewa da shi wa huwa alhali a sannan gwamnan nan amru ibn sa'idin ya asul bu'usa Mm.
yana aika rundunoni إلى مكة zuwa makka إذن لي أيها الأمير ya ce kai min izini ya wannan sarki kai min izini kai wannan gwamna أحدثك قولا in faɗa ma wata magana قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم da manzon Allah ya tsaya ya faɗi wannan magana algada min yawmil fatahi kashe garin ranar da aka buɗi makka fa sami adhu uznaya kunnuwan nan nawa sun ji manzon Allah sanda yake faɗan magana wa wa'ahu qalbi zuciyata ta haddace maganan nan da annabi ya faɗa wa absara wa aynaya idanuna sun ga manzon Allah sanda yake faɗan magana sanda yake faɗan magana ba wai ya faɗa ba ne yana da nisa tsakanina da shi gani gashi ya faɗa kuma duk abin da ya faɗa tun sanda ya faɗa na haddace ba wai sai dan tambayi wani ba ya tunatar da ni wai ya faɗa ina ganin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba Allah ya godiya gare shi sun maƙala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna makkata hakika makka harama Allahu Allah subhanahu wata'ala da kansa ya mai da ita gari mai alfarma bai halatta wani ya ce zai je makka da yaƙi ba wa lam yuharrimha an-nas ba mutane bane suka bata wannan matsayin nata wa la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil shi yasa bai akhir halatta ba ga duk wanda yake ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira an yasfika biha daman ya ce zai zub da jini a makka wa la ya'rudu biha shajaratan ba daidai bane ya yanke wala ya aru da biha ba daidai bane ya ce zai yanke bishiya a makka ayin ahadun tara khasali qital rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan wani ya ce yo ai akwai damar a shiga makka da yaƙi ba ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zo makka da runduna da yaƙi fa qulu lahu to ku ba shi amsa da cewa inna Allah azana li rasulihi sallallahu ai Allah ne wasallam subhanahu wata'ala wanda ya mai- sanya makkan nan ta zamo mai alfarma ya yi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ya shiga makka da yaƙi wa lam ya'zan lakum ko bai ai muku izini ba wa inna ma azana li sa'atan min nahari ya min izini ne wani sa'a daga rana ni kaina din ba ai min izini gaba ɗaya ba an ɗiban min iyaka wakacin da zan iya shiga makka da yaƙi wa qad adal hurmatu hal yawma haƙiƙa alfarman makka ta dawo a yau ka hurmata bil amsi kamar alfarmar da take da ita a jiya wal yuballighi shahidul ga'iba duk wanda yake nan sanda na faɗi maganar to ya isar da ita ga wanda baya nan qila li abi shuraihin aka ce da abu shuraihin ma qala laka amrun to me amrun sa'idin ya faɗa ma da kai masa wannan bayani qala ya ce ana alamu bi za- bi zalika minka a ce ya Aba min Shuraihin.
ye kai a bashi rai ai na fi ka sanin wannan magana ai na fi ka sanin wannan magana wanda irin wannan ana samu so dayawa daga masu mulki ko shugabanni marasa kirki a faɗa musu ga yadda addini yake amma su nuna yo ai kai da kake faɗan ma baka san addinin ba ai sun fi ka sanin addinin ai ga wata mafita su da suke da ita dai a kai ta su juyawa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala baya
innal harama kaga harami la yuzu in ji shi amru ibn sa'id ai kaga baya tsirar da mai sabo wala faran bidamin ko wanda ya gudu da jini wanda ya kashe wani ya gudu wala faran bi qurbatin ko wanda ya gudu da banna yayi banna qurbatun baliyatun wato banna
babu la yunafar wannan wato fassara ce hurbatun baliyatun fassara ce ta buhari da ya ga hurbatun din wanda ya banna wai a waje haramin ya gudu harami ba a taba shi ba Eh, ba a taba shi a cikin harami ba Na.
wannan magana ce wadda take akwai sabani tsakanin malamai wajen malikawa da shafi'awa suke cewa da wani zai kisan kai ba a harami ba sai gudu cikin harami wannan bai hana a kama shi ba saboda ko da yake an ce harami na da alfarma ba a taba wani amma ba wanda ya taba ba wanda ya taba wannan a taba shi Mm.
tunda wannan kisan kai yayi, ya gudo harami to ai a iya taba shi a iya kama hanabiya suka ce a ai tun da ya shigo cikin harami ya shiga waje mai alfarma ai abin da yake akwai dole a zira masa ido sai dai a ɗau mataki a kansa matakin da za a ɗauka ba a ba shi abinci ba ba a yi ciniki da shi ba ba a yi wata mu'amala da shi ba in ya ji a matsayinsa na mutum ba zai iya rayuwa ba abinci ba ba zai iya rayuwa ba abin sha ba ba zai iya ruwa- rayuwa ba kaza ba kaza ba ai dole yana ji yana gani zai fito daga haramin in ya so in ya fito daga haramin sai a kama shi amma suka ce a kama shi a harami ba daidai ba ne in ji hanafiyawa to
babu wato shi abu shurayin da ya faɗa masa magana sai ya masa shiru tunda dai ya faɗa masa gaskiya ya ya faɗa masa gaskiya a a wata ruwa ta imam ahmad yake cewa da shi maganar da na faɗa ma dan ni a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne kai ko baka ne kuma manzala ya faɗa mana wanda duk aka faɗa a gabansa ya isarwa daban da baya na shi yasa ni dai na yi aikin da ke kaina na faɗa ma abinda kuma duk za ka yi kaje kai kaje to babu to a wato wannan babi ne la yunafar saydul harami ba daidai ba ne a kori dabba farauta da aka gani a ƙasa harami dabba da ake farauta kamar barewa in aka ganta a ƙasa harami to sai dai a zira mata ido ko ka ɗan dutse kai mata haka kamar za ka jefa ko ka ɗaga mata hannu ba ka da dama ta huce ka huce نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nadala sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله حرم مكة hakika ubangiji ya haramta maka ya sanya maka gari mai alfarma ولم تحل لأحد قبلي ba a taɓa halatta shigarta da yaƙi ba ga wani kowaye shi kafin ni ولا تحل لأحد بعدي kuma bayana ba wani da za a ce shiga makka da yaƙi ya halatta gare shi وإنما أحل لي ساعة من نهاري shi yasa wannan yana cikin hasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah yake banci manzo da su akwai wasu abubuwa da ba a yi wa kowa izini ba amma shi kadai sallallahu alaihi wasallama an masa izini kamar yadda akwai wasu abubuwa da ba a wajabta akan sauran mutane ba amma shi aka wajabta masa مم.
akwai wasu abubuwa da ba a haramta wa sauran mutane ba amma shi aka haramta masa صلى الله عليه وسلم.
shi yasa wannan duk yana cikin hasa'isun nabi مم.
sallallahu alaihi wasallama مم. وإنما أحل لي ساعة من نهاري Ni ɗin ma an halatta ta ne gare ni sa'a ɗaya a yini, a cikin yini.
لا يقتل خلاها Ba daidai ba ne a ce za a yanki ciyawarta, ولا يغرب شجرها ba daidai ba ne a sare bishiyar harami, ولا ينفر صيدها ba daidai ba ne a zautatar da dabbar farautar da take cikinta, ولا تلتقط لقطتها ba daidai ba ne don an ga wani abu na ya faɗi a ce za a tsinta, ba a tsintar tsintuwarta.
illa li mu'arrifin sai fa wanda ya san in ya ɗauka cigiya zai kuma ya ga alamar zai iya samu shi yasa babban abin da ake faɗa ma shine game da tsuntuwar maka so da yawa gwan maka batta inda ka ganta na'am ko da cigiyar za ka yi saboda yawan mutane da yadda kowa ga inda yake ya za da can ko hukumar saudiya ko abin da take faɗa shine in ka ga abu to kaka ce za ka ɗauka ka tafi da shi nesa don wai kai cigiya gwamma ka bar shi a wajen Mm.
gwamma ka bar shi a wajen Mm.
ta yi wanda yadda wannan abin a nisan gabas ya sauka na garin kai kuma ka sauka a nisan yamma ka ɗauka ka yi yamma shi ya yi gabas yaushe za ku haɗu duk wata cigiyar da za ka to wa qala al-abbas Abbasul Abdulmuttalib ya ce, ya Ya rasulullahi Rasulallahi, illa al-izkhira amma banda icen kirya bisagatina saboda maƙeranmu wa da quburina kuma rufe kaburburanmu.
qala Manzo Allah ya ce, illa al-izkhira shi kenan aje banda kiryar a iya yanka.
sallallahu alaihi wasallam wa ana khalidin an Wato wannan ikramata.
ake cewa tayo a nan take Allah ya aiko mala'ika Jibril ya faɗa wa manzon Allah cewa a ɗauki wannan.
Mm.
Wasu kuma suka ce tayo ya zama an jefa abin ne a zuciya. manzo sallallahu alaihi wasallam tunda akwai wahayin da ake yi na asada ga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam Mm.
wa ma kana li bashari lan yukallima hullahu illa wahaya nau min wara'i hijabin to wahayan din kenan Mm.
amin wara'i hijabin aw yursulu rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha na mala'ika kenan Mm.
wasu wasu ka ce ta yi zama abin yana cikin abin da aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama duk yanda ka zartar haka hukunci na yi sallallahu alaihi wasallam Ah, ya juzu an yi kala lin nabiyyi wa hukum bi ma tasha'u wasafiyyi ba wa sawabun wa yakunu mudraka shar'an wa tafwiran yusamma zalika na'am yanda Jalaluddin Suyudi yake faɗa a Kaukabus Sadi ko to
na'am qala illa al-izkhira manzo Allah ce sai fakiriyar to وعن خالد عن إكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها a yake cewa ka san ma'anar layuna faru sai duha هو أن ينهيه من الذل shine ya kore dabba daga inuwa ينزل مكانه idan ya sauka a wajen shi yasa dan ka shiga ƙasar harami نعم ka ga barewa ko kurege a gindin inuwa to ka nemi wata inuwa ko ku ce za ka je ka kore shi wai kai ka zauna a'a ka kyale shi yana wani waje mai alfarma نعم باب لا يحل القتال بمكة bamu cewa yin yaƙi a makka bai halatta ba وقال أبو شريح abu shuraihi Radiyallahu shine wanda aka anhu.
faɗa a baya huwai wanda sunansa na hakika huwai lido مم.
Allah ya ƙara yadda a gare عن shi النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo sallallahu alaihi wasallama لا يسفك بها دما ba daidai bane wani ya zub da jini a ƙasar makka حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال yace قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يوم افتتح مكة ranar da ya buɗi makka لا هجرة ba wata hijira daga yau daga makka zuwa madina ولكن جهاد ونية amma abin da ake nema gare ku shine koyaushe ku yi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah ku yaƙi kafirai don ɗaukar kalmar Allah kuma ku yi niyya kyakkyawa a cikin ayyukan alheri
وإذا استنفرتم duk sanda aka nema ku fito ku فانفروا fito din فإن هذا بلد حرمه ال- حرم الله يوم خلق السماوات والأرض wannan gari ne da Allah ya mai da shi mai alfarma wato ruwa kushma hani ba harrama hullahu a wato ruwa duk sauran ruwa in ba ta ta kushma hani ba harrama Allah Mm.
amma shi a ruwa kushma hani harrama hullahu مم.
harrama Allah din da ya jumla ce wanda yake ta zo na ate ga ni kira ko wanda an faɗa da man tana bukatar rabidi sai dai an faɗa ai akan shafe rabidin ko akwai inda yake an sha a har shafe rabidin yake ya halatta ko to فهو حرام بحرمة الله wannan gari mai alfarma ne dan saboda alfarmar da Allah ya sanya masa إلى يوم القيامة tun daga yau tun daga farkon halitta ma har zuwa ranar alkiyama وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي lamarin da sha'anin yaƙi bai halatta ba ga wani a cikinsa kafin ni kafin ni ba a taɓa samun wani da Allah ya masa izinin ya shiga maka da yaƙi ba walam yahilla li illa sa'atan min nahari ni ɗin ma an halatta min shiga yaƙi ga- da a makka ne a sa'a ɗaya ta rana hawa haramun bi hurmatillahi wannan gari ya zama mai alfarma alfarmar da Allah ya bashi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama la yuradu shawquhu ba daidai ba ne a sare ƙayarsa wa la yunafaru sayduhu ba daidai ba ne a zautatar da fara- dabbar farautarsa a kuce za a kore ta wa la yataqidul qadatahu ba daidai ba ne a tsinci abin da ya faɗi a makka illa man arrafaha sai fa wanda zai ci giya wa la yuhtala khalaha ba a yanke ciyawarta qala al abbas abbas ya ce ya rasulullahi ya rasulallah illa al izhira sai fa kirya fa innahu liqainihim domin ma- ma- ma- ah, maƙeransu suna amfani da shi wa li biyutihim suna yin amfani da shi kuma don rufa gidan daji qala manzo Allah ya ce illa al izhira to sai kiryar shi a iya yankewa
babu hijamati lil muhrimi babu magana yin ƙaho ga wanda yake cikin harama da hajji ko umra wa kawa ibn umar ibnahu wa huwa muhrimun Abdullahi ibn Umar Allah ya kare da gare shi wa ɗansa waƙidu lalas alhali yana cikin harama ɗan nasa yana cikin harama
wa yatadawa ma lam yakun fihi dibun Ya- daidai ne wanda yake cikin harama da haji ko umra ya amfani da magani kowane irin magani matuƙar dai ba turare a maganin
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو أول شيء سمعت أدعى أن يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم wato amrul da dinarin ya ce farkon hadisin da na ji a ɗa'uyan a ɗa'un abin rabahin yana faɗa shine hadisin da yake cewa shi a ɗa'u ya ji abdullahi ibn abbasin allah ƙara da gare su yana cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho alhali yana cikin harama
ثم سمعت يقول sannan ko daga baya na je a ɗa'u yana cewa حدثني داوس عن ابن عباس mm, وقلت لعله سمعه منهما shi yasa ya ce sai na ce ko dai ta'u ya ji su ne daga gare su مم. حدثنا خالد بن مخلد hadisi ta yi da farko a karɓa daga wajen almajiri نعم daga baya kuma sai a jima daga bakin malamin مم.
zai zama an yi tarayya da malamin na farko a wajen ji daga malamin na biyu.
نعم To, حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرجي عن ابن بحينة رضي الله عنه قال ya ce, يتجمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya yi ƙaho, alhali yana cikin harama, بلاه جمل ɗago da ake ce da shi lahai jamalin, في وسط رأسه a tsakiyar kansa,
باب تزويج المحرم babin aurarwan wanda yake cikin harama.
حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو Manzala محرم.
sallallahu Alaihi wasallama ya auri maimuna, wato alhali yana cikin harama, yana cikin harama da umra a shekara ta bakwai.
Na'am.
Wannan shine ruwayar da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas. haka ma kuma kamar haka ya zo daga Aisha da Abu Huraira Na'am.
shi yasa wannan hadisin kuma da Buhari ya ruwaito Muslima ya ruwaito kamar sa to sai kuma aka samu wata ruwaya daga ita kanta Maimuna da wata daga Rafi'u an Abi Rafi'u Na'am.
a ya- a ciki ake cewa sannan manzon Allah ya aure ta ba da shi da ita ba wanda yake cikin harama to anan shine aka samu sabari wata ruwaya za a rinjaya Na'am.
hanafiyawa suke ganin wannan ruwayar wadda buhari da muslim duk sun ruwaito a ita ce kan gaba ita za a rinjaya shi yasa a wajensu harama da haji ko umra bai hana a yi aure Na'am.
wanda yake cikin harama da haji ko yake cikin harama da umra ya iya aure ya iya ɗaura aure Mm.
malikawa ko da shafi'awa da hanabilawa suke ganin cewa yiwuwar ruwayar ko da dai ba buhari da musulun ne suka ruwaito ba amma tun da wanda ya ruwaito shi kansa wanda yake ɗan aiken ne wajen neman auren shi ne abu rafi'i ko ko ita kanta ita ce sayida maimuna allah ya ƙara yadda a gare ta ai sai ya zama shi ne a birnin jayarwa yanda shawa abla dan fodo yake faɗa a misbahun rawi rajjihi idal ahiru laysa yu'lamu Na'am.
nakaha maimunata wa huwa muhrimu an ibn abbas rawal shaykhani mali abi rafi zurujhani mali abi rafi zurujhani wato wajen malikawa da shafi'awa to
babu ma yunha min al-ibi lil muhrimi wal muhrimati kuma ai akwai hadisi ma da ya ƙara ƙarfafa wannan wanda ya fito fili ya faɗa shine hadisin da muslim ya ruwaito cewa la yankihu al-muhrimu wa la yankihu wanda yake cikin harama da haji ko umra ya aure shi kansa ba daidai bane haka nan kuma ya aura wani ya daura wani aure ba daidai bane to
babu ma yunha min al-ibi lil muhrimi wal muhrimati babin abin da aka hani da shi daga amfani da turare ga wanda yake cikin harama da haji namiji ne ko mace ko da mace ce take cikin harama da haji ba daidai bane ta amfani da turare wa qala aisha radhiyallahu anha Aisha Allah ya kare dagare ta tace la talbasu al muhrimatu sawban bi warsin na ba daidai bane mace da take cikin harama da haji ta sha ta sa tufafin da yake an rina da waras aw za'afrani ko za a farar
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Mm, yace قام رجل wani mutum ya tashi فقال يا رسول yace ya الله rasulullahi ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام me ka umarce mu mu sa na daga tufafi a halin harama da haji ko umra قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yace لا تلبسوا القميص kar ku sa riga alhali kuna cikin harama da haji ko umra ولا السراويل kada ku sa wando kuna cikin harama da haji ko umra ولا الأمائم kar ku sa rauna kuna cikin harama da haji ko umra ولا البرانس kada ku sa riguna wanda suke hassama wato haɗe da hulunansu su ne burnus إلا أن يكون أحد ليس له علاني sai fa idan wa- mutum bai da takalma wanda suke faɗi bai da takalma wanda suke faɗi فليلبس الخفين to ya iya sa takalman da suke sau ciki وليقطع أسفل من الكعبين amma fa ya yanke su ƙasa da idan sau ya zama nan dunduniyar ba a rufe take ba
wala talbasu shay'an ma sawu za'faranu kada ku sa tufafin da yake a za'afaran ya taɓa shi wala alwarasu ko waras wala tantaki bil mar'atu al muhrimatu mace wadda take harama da haji ko umra katta ce za ta rufe fuskarta wala talbasu al kuffazaini katta sa safar hannu shi yasa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha harama mace a fuskarta ne da tafukanta wadda ta harama ba daidai bane ta rufe fuska ko ta rufe hannaye
تابع أبو موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة مم.
والزبيرية وابن إسحاق في النقاب والكفازين Mm.
وقال عبيد الله مم.
ولا ورسول ko waras وكان يقول ينا لا تشوى.
ترتكب المهرمة kada mace wadda ta yi harama da haji ko umra ta ce za ta lullube fuskarta ولا تلبس القفازين katta sa safa ta hannu وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتكب المهرمة Mm, kada wa- wadda ta yi harama da haji ta ce za ta lullube fuska.
وتابعه ليس بن أبي سليم Mm.
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Mm, Ya ce, وقصر برجل مهرم ناقته taguwar wani mutum da yake cikin harama da haji ko umra ta faɗi da shi ta ka da shi ya karya wuya.
فقتلته Shi kenan ya mutu.
فأتي به رسول الله صلى الله Aka عليه kawo shi وسلم wajen manzo sallallahu alaihi wasallam aka kawo gawarsa wajen manzo.
فقال Wanda Allah ya ce, اجسلوه ku yi masa wanka, ku yi وكفنوه masa likafani, ولا تغطوا رأسه amma kar ku rufe kansa, ولا تقربوه ديبا kar ku ce za ku ska- sa masa turare.
فإنه يبعث يهل yana za a tashi ranar alkiyama yana haram yana talbiya za a tashi shi ne yana talbiya wannan aka samu sabani tsakanin malamai hukunci ne wanda yake na duk wanda yake cikin harama da hajji ko umra in mutuwa ta same shi ba a rufe masa kai ba ba a sa masa turare ba ko ko hukunci ne da yake banta da wannan to wajen malikawa dai suna ganin wannan hukunci ne da yake banta da shi wannan ba hukunci ne wanda yake ya sau ya sami umumi ba tunda a wajensu ana shafa wa muhurimi turare in ya mutu a cikin harama ko to to alam da sai wadai babu fi isari نعم lil lil muhrimi
menene warsan dau'i ne na abin da ake rini da shi amma yana da rai ana yin rini da shi yana da launi kamar ruwan ɗorawa ɗorawa kuma yana da ƙanshi shi ne